Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim wallafa babban malami ruhanul islam ko ruhanul din az-zamanji malam yake cewa faslun fi halit ta'allum ko malam yace wannan fasali ne wanda zai bayani akan a kimiyya koyarwa fa fi niyyati halin ta'allum fasali ne zai yi magana game da niyya a halin neman ilimi kaga hadisin abi wa da cewa innamal a'malu bin niyyat to niyya ta shiga cikin wannan babi to shine malam zai mana bayani yaya ake yin niyya a halin da mutum yake neman ilimi malam yake cewa thumma la budda min an-niyyati fi zamani ta'allum al-ilm malaki ta sannan babu makawa sai an yi niyya a lokacin da ake neman ilimi idin niyyatu hiya al-asl fi jami'il ahwal yace saboda ita niyya asali ce a cikin kowane hal a cikin dukkan halaye ma'ana a dukkan abin da mutum zai niyya asali ce dole sai an samu gabatuwar niyya akan wannan aikin da zai yi yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat dukkan wasu ayyuka suna tare da niyya kaga ko neman ilimi ma shi ma aiki to zaka yana tare da niyya sannan kuma gaba ta kaushe wa inna malikul limri'in manawa na kan kowane mutum akan aikin da ya sakamakon da zai samu manawa gwargwadon niyyar shi mana akan akan niyyar da yayi akan niyyar da to akan haka nan zai samu sakamakon aikin shi malai yace wannan hadisi ne sahihi yake cewa haka nan dai an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kam min amalin يتصور بصوت أعمال الدنيا ويسير بحسن النية من أعمال الآخرة yake cewa kai da yawa ma zaka samu wani aikin da aiki ne za a sawwara shi ta sawwara bi suwati a'malid dunya za a sawwara shi a matsayin aikin duniya kai da ka kalle shi zaka zaka tsammanin duniya aka yi nihi sai ce amma wa yusibu min a'malil akhirah bi husnil niyyah sai zamanto sai ya kasance daga cikin ayyukan lahira sababin kyakkyawan niyyar da aka yi saboda dalilin kyakkyawan niyyar da aka yi sai ya gani Allah subhanahu wataala ya amshi wannan ayyuka ma misali in ka ɗauka a sai ga Allah subhanahu wataala ya bada lada akan wannan ayyuka misali abin da ya zama to halak ne mubah ne mubah ne kayi shi kawai don duniya ne amma kuma da ƙarshe za ka gani ya zama ya zama aikin lahira in ka ɗau sai da saidawa saye da saidawa don a samu kuɗi ne halakka ne abu ne na halakka wanda ana yin shi don neman don neman kuɗi amma in ka sa kyakkyawan niyya cewa don ka taimaka wanda don kawo mutane sauki yanzu maimakon a ce sai an je garin mamce za a je a so abu kaza to kai sai ka ɗauko shi kawo shi unguwa da niyyar kasuwanci sannan kuma da niyyar ka kawo mutane sauki to wannan niyyar da abokanci wannan kasuwancin dalilin shi yanzu kuma sai zama to abu ne na lahira lada Allah subhanahu wa ta'ala zai baka dama ai an ce a al'ummuri makasu da ko bana mafiƙi suna faɗi kowane aiki yana tare da dukkan al'amura suna tare da abin da aka yi nihi da su ke sa masu ke cewa alwasa'il laha ahkamul maqasid wasila tana da hukunci wasiloli suna da hukunci na na na maqasid shine na manuwa akan abin da aka yi idan wasila ce zuwa abu na halak to wannan abu ya zama halal idan wasila ce zuwa abu na haram ya zama haram idan wasila ne zuwa abu na aikin kirki to ya zama abin kirki kisa suke bada misali suke cewa akwai abin da abu ne wanda mutum zai yi shi asalin shi kawai abu ne na halak ba lada zai samu ba to amma in ya zama to wasila ne zuwa wani aiki sai Allah ya bashi lada yanzu misali kamar banki bauchi halak ne Allah subhanahu ya sanya dole kwalwa sai tana hutawa ya sanya bauchi a zaman sunsun in mutum ya zo ya kwanta kawai ya barci ba Allah da Allah zai bashi ba yayi abin ne da ya zamanto halaka cikin hakkin shi to amma idan barci zamanto wasila ne zuwa ga wani aikin kirki ba lokacin nan ya a wannan barcin na karara kake samu zan yi barci ne dan saboda daddare in tashi in yi kiyamul laili dan in samu ƙarfin gwiwa wajen yin kiyamul laili dan in yi barci ne daddare in sa in tashi in samu in yi muraja'a abin da na karanta kaga yanzu wannan barci ya zamanto wasila ne zuwa wani aiki ma'ana ta cikin wannan barcin ne zaka bi ko barcin ne zai taimaka maka nan ka je kai wannan aiki to yanzu a wannan barcin lada kake samu haka nan idan barci zama tun wasila ne zuwa haram in yi barci ne man jima in tashi in tayi suwaye ko in tayi wani wani wajen wajen kada kada wajen raye-raye to ya da haka kuma a wannan barcin shi ma zini nake sa to shine malam da ya kawo wannan hadisin duk da ban mu da inganci ba mu tsaya ba akan a ingancin hadisin dai kenan ko da dai hadisin da inganta wato ƙa'idodi suna goya mushi baya cewa lalle akwai abin da za a yi nihin duniya da shi amma saboda niyya mai kyau idan to abu ne na lahira a saboda wasila ko niyyar da abokan shi Allah ya bada lada akan haka nan malik ya ce wa haka nan wa kam min amalin sau bi surati a'malil akhirah haka nan da yawa ma aikin da za a yi za a sawwara shi da da sura ta aikin lahira amma wa yasiru min amalid dunya bi su'i niyyati sai zamanto daga cikin ayyuka na duniya saboda mummunan niyya saboda an sa niyya mara kyau kamar yanzu wannan karatun astaghfirullah wa tubu ilayhi yanzu inda a karatun da muke wannan abu ne na lahira to amma yau in aka sa niyya mara kyau ba to shikenan yanzu ba alalan da zamu samu karshe sai dai ma asara da kuma sakamako mara kyau zamu samu a wajen Allah da mu da ake cewa da duka da yadda ake ba da karatun da wanda suka zo ɗaukar karatun duka in dai ba a samu ba niyya mai kyau in dai aka samu wata niyya ta banza ta shiga ciki dan kaza ko dan a sanni ko dan kawai in zo in fara wannan littafin in je nima in gwada ma abokai na nima na iya ko da in dai aka samu niyya mara kyau to an samu matsala shi yasa ma za ka je ka wajen Allah ba ma wai ka samu sakamako ba zini Allah zai sannan kuma ka uku ba wanda suka yi riya kamar da hadisi ke nunawa za su zo ranar lahira suna neman lada akan abin da suka yi Allah zai ce musu izhabu ila alladhina kuntum tuwauna a'malakum fid dunya hal tajiduna indahum jazaan hal tajiduna indahum jazaan Allah zai ce musu ku tafi wajen wanda kuke nuna ma ayyukan ku a duniya ku je ku gani a wajen su za su iya ba ku wani sakamako ne ba za su iya ba ku sakamako ba sannan kuma riya shirka ce karama Allah kuma yake cewa shi shi ne mawadaci game da abin da aka haɗa bautar shi da wani kenan Allah zai bari abin da ka haɗa bautar shi da wani kai dan wani Allah zai bar shi ba ya amsa ba ko ba ya baka sakamako ba to dan kenan shi niyya tana taka rawar gani wajen hukunta ayyuka kamar yadda muka gani a hadisin da ya wuce manzo Allah mai bada ya buga misali da hijira hijira ma wani yana ganin ai hijira ba wani abu bace to ya gwada muku eh hijiran ma kanta in ka yi ta dan duniya ne ga sakamakon ka in kai in kai ta dan lahira ne ga sakamakon da Allah subhanahu wataala zai baka maliki ta wa yanbaghi an yanwi al muta'allimu bi talabi al ilmi rida Allah ta'ala wa dar al akhirah wa izalat al jahl an nafsi wa an sa'ir al juhal ihya ad din wa ibqa al islam maliki cewa dan haka ya kamata ko kuma ka ce ma ya zama wajibi ga mai neman ilimi ya yi niyya da ilimin da yake nima ya nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala kawai dan Allah yarda da shi ne dan Allah yarda da shi ne sai kuma yake cewa wa izalata wa daral akhirah da kuma neman lahira yana neman yardar Allah kuma yana neman lahira shi ta gyaru a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa izalata rijali an nafsihi da kuma gusal jahilci ga kanshi da farko tukwana wa an sa'il juhali da sauran kuma wanda ba su sani ba wannan shi mutum ya yi ilimi don ya san don ya san cewa kan jahilci wannan wajibi ne kai kanka kai ka fara ilimi saboda kanka sannan kuma saboda wasu ka sanar da su idan an samu bukata kisa za mu ga kowa da karatu ba wajibi ba ne idan an samu bukata idan an samu bukata eh lalle akwai bukata akwai wanda suke so kuma aka yi a gani ko babu wanda zai koya musu ko kuma lokaci ya sha bamban ko kuma can karatun da ake dai da zo daidai da wanda suke su dauka mutu kwana a samu bukata don an samu bukata wannan kuma su wajibi ne kuma a bada a wannan lokaci shi yasa za mu ga ko qur'ani da aka sauka wa manzon Allah sai da ya fara zama wa'azi akan manzon Allah sassan wato kwana ya fara zama wa'azi akan wasu bayi Allah ya kita wa innahu la zikrul laka wa liqaumika lalle shi qur'anin wannan wa'azi ne a gare ka tukwana sauran da da al'ummarka da da jama'arka to ka gani to da kamar yace gusal gusal jahilci ga mutum yayi niyyar ya yayi niyyar neman ilimin shi da yake ya sa niyyar cewa ya shiga ne dan shi ya amfane shi shi yasa wannan mu dalibai ilimi ne kamata mu harasa wannan abin akan mu dan akwai diyawa zamu gani wasu wai su ga cewa wai to kai in ka tsaka ne ilimi ma ko ka tsaya ka tara ilimi to kai koya zaka yi to wace su dan ka koya sai dan ka koya zaka ne ilimi dan kai kanka ya amfani kanka kai ne wanda zaka fara amfanuwa yau duk wanda rikicin da ake da addini wallahi wanda yake zuwa makaranta da yake wanda yake neman ilimi ya huta shi bai cikin shi duk abin da aka yi ka sani ka san me aka ta karkashin shi ba wani wanda zai zo yake da maka lissafi sannan kuma hallo in bukatar maza koya ka ka ba da ilimin ta taso hallo kuma ka tara shi ka dauke shi saboda ka addashi kenan lokacin ana bukatar shi malaci wa iya addini da kuma dan saboda a raya addini raya addini ya tabbata ne ta hanyar ilimi kenan ta hanyar ilimi ne ake raya addini mala ya ce sannan wa ibqa al-islam da kuma wanzar da musulunci yau inda a ce aka waye gari ba a karantar da ilimi kawai ba a ce komai an yi shiru ba umarni da aikin kirki ba umarni da ba ba hali da aikin da aiki na banza to kaga addini zai mutu abubuwa biya za a mance shi yasa ma me yasa za a za su zama me yasa ahlu sunna za su zama to za su zama to a ƙarshen duniya su zama to kamar wasu baki ana ganin sun zo da sabon abu saboda ilimi ne suke karantawa su kuma a duniyar da kuma aka bar karanta ilimi amma mance wani ma bai san wani littafin ba sai ka nufi littafi kaza ne kamar irin kamar irin sunan littafin su adda'ud da wa'in wannan littafin Allah ba zuwa da lillahi ka yi kaga ana karanta shi ma sai kaga aiki ne to amma yau in ka zo kana karanta shi zaka rinka hudu abubuwa to in ka zo kana dan baka wannan abu sai ka ya ce ka zo da sabon abu alani wa samu bane a ilimi ne ka je karanta to inda ba a karanta ba yanzu wannan ilimin da yake ciki wanda littafin wanda kuma yake da alaka da ilimi mutuwa zai hal a waye gari ba wanda ya san shi ko kuma a gari a ce ba wanda ya san shi ko daya to daga an samu ko mutum da ya san shi a ce kai wanda ya zo da sabon abu shi sa manzo Allah ya ce bada addinu gari bada addinu gari man ko sai yaudu gari kawa bada fadu ba da ko ba malai ce da haka dan ya zama to ibqal islam dan da dalilin kuma a wanzar da musulunci fa inda baqal islam bil ilmi saboda shi wanzar da musulunci baya tabbata sai da ilimi ba kawai da hayaniya mai surutu a sai da ilimi malai ya ce sannan wala yasuhu zuhudu wattaqawa ma'al jahal sannan kuma ai zuhudu gudun duniya da tsoron Allah baya tabbata ya zama to daidai sai da jahilci ba yadda za tabbata da jahilci shi yasa ake bambancewa tsakanin mai ilimi da kuma obad wanda kawai shi ya dora ba kanshi kawai ibada zuhudu to kaga wanda yake ibada da jahilci ka karshe zai je ya afka cikin abin da Allah ya hana ko yahudawa me ya kai su suka suka hada cikin cikin da aka fushin Allah ai jahilci ne saboda jahilci ne suka je suka tsotsowa ma kansu ma abin da Allah bai tsotsowa musu ba Allah da yake wani Allah da yake wani labari wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah kama ra'awa haqqa ri'ayatiha su suka tsotsowa wani rubananci danni su sun yi ne dan neman yardar Allah a tunaninsu amma ko ba hanya ya kamata su kuma ƙarshe ma abin da suka kirkiro kuma ba su kiyaye shi ba yadda ya kamata ƙarshe kuma suka yi suka haɗu da wasu Allah to da haka ibada ba ta yi da jahilci shine kamar baitin da malam ya wadi na baya fa inna faqihan wahidan mutawari'an ashaddu ala shaytan min alf abi saboda shi shaytan in ga damar ya batar da wannan masu ibada ko su dubu ne abu ne mai sauki daga ya sa musu wasu wasu shikenan amma wanda ya karantawa ya sani da ya shi dama zai iya ganewa kafin a samu matsala to da haka malam yace da zuhudu da takawa ba sa yi inda da jahilci dole ya san da ilimi a ilimi za gane ka gane hakikanin tsoron Allah hakikanin kuma zuhudu na saboda wani zai iya dauka cewa kawai zuhudu ka sa ya ka sa kaya ciccibaru ne ka hada kanka jin daɗi ka ringa rayuwa da yaki cewa kawai ka ka isa kaya masu kyau kawai ka zoki ce kullum kai da kaya a ko guga baka yi baka ta abu mai daɗi kuma Allah ba kuɗi baka kwanci a wannan baka hau ba abun hawa mai daɗi ba ka wannan ba to kaga wannan kai ka cikin wannan ba zuwa wannan ba zuwa da wani shi yasa ko shi mai littafin zudun ma a Hussein da kace Ali ibn Hussein yake cewa walaysa bi zudu taqi bi halqi ra'si walakin wala bi wala bi lusi wala bi lusi aswabil ila yake cewa walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idman at-takhashshu'i fil lihaz yake cewa zuhudin mai tsoron Allah ba ta tabbata ba ne kawai ba ta ba ta zamanto kaɗai ba kawai mutum ya rasa wasu kaya wanda ba san su ba kaya tattararu ko kaya ba gura ko wani abu sai ce a zuhud tana tabbata ne bil huda qawlan wa fi'lan ta hanyar bin shirye aiki da faɗa a kana aikata abin da aka ce kana hani kana ce da dukkan wasu ƙa'idoji na musulunci wannan shine zuhudu sannan kana kiyaye cin halal da kuma kana kokarin cin kana kiyaye cin haram kana kokarin cin halal malam yake cewa kai an sharar ustadu shekhu al-imam al-ajal burhanuddin sahibu al-hidayati li ba'dihim wannan malami al-ustadu al-sheikh al-imam al-ajal burhanuddin sahibu al-hidaya an shada li ba'dihim ya ya ya saba muni ya ya ya ya saba muni waka wanda ya karanta ma wasu wasu shashan su yake cewa fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima liman bihima fi dihima fi dini afwan yatamassaku yake cewa fasadun kabirun in kana so ka ga banna babba a bayan kasa to shine ka samu alimul mutahattiku malami wanda ya karanta ya sani ya hallace ma sannan kuma mutahajjiku mai keta al'umma mai keta al'umma abubuwa mai aikata haram mai aikata haram mai aka cewa mai aikata sabo a hili wannan barna ce babba saboda me yasa saboda shi malami abin da ya kamata shi ne kamata ya kiyaye in bai kiyaye wata waye zai kiyaye saboda shi ne ya karanta shi ya karanta shi ya da ce shi ya biya kenan kaga shi ne kamata a ce mutum nawa ko wanda aka samu yana dabbaka wannan abin da ya sani to lokacin da ya zamanto kuma ya juye yake kiyawa to kaga lokacin da kuma banna ce babba shi yasa da ake bada labarin mutumin da ake cewa a watulu alayhi wa allazi atina wa ayatina fastalakha minha aka ce fa atba'ahu shaytan wanda wasu suke cewa shine mana dan ba'ura ko wanda shi kaga yayi ilimi to amma ƙarshe kuma da ya juye ya bar abin da ya wannan ya bar abin da ya sani a bayan shi to kuma yanzu shaidan ma ya zama to shi yake bi a baya yanzu shaidan ma yana koya daga gare shi ne ba wai shi ya koya daga shaidan ba tunda shi ya karanta ko biya sani to wannan kaga banna ce babba malai yake cewa sannan kuma wa akbaru minhu shi kuma mafi girma ga wannan malami mai banna babba shine ka samu jahilun mutamassi jahili mai ruku da ibada ko mutanassik mutanassik shine mai ibada ka samu jahili mai ibada wanda shi tsananin ibada ba ƙaƙƙautawa sai mutum ya samu ya yi wata uku yana azumi da za a yi ya yi shekara nawa kullum na filoli sallah lokaci kaɗan to amma matsalar za ka iya zanwa a minti ɗaya ka samu shi matsala a minti ɗaya shi ka tsaro ka samu shi duka abin da duka to ka ga wannan ɓarna ce ba duk abin da ka yi ka ba sa shi ba asa kafin lafiya ya wuta abin da ya to yanzu za ka zo ka samu shi ka ce wannan iwa da kake ta yawa aljanna da ta mai raboci Allah ya ce aljanna ya kawo mai rahoto yanzu yanzu ka a tsanin lan kawo ta musu wannan hadisin na aulada masu ba kawai tashi ba ka ce he mutum ma ya zo ya ta ibada a ce kuma ya zo ya a ce ya je shiga wuta ta gani kawai ka damu da zai to duk yawa sai a je tun da haka ne ma kawai ban wata to kaga matsalar jahilci to jahili ne ibada banna ce babba in ji malam malam ce kuma fitnatun fil alamina kuma su kuma su biyun wannan su ma fitina ne mai girma a cikin al'umma a cikin talibai a samu malami mai keta al'umma mai banna sannan kuma a samu jahili mai ibada mai banna ta ba a cikin al'umma saboda shi malamin zai lalace shi bai yi ba nashi ma ba zai gyara ma wani shi kuma wannan jahilin zai zama yana ibada akan jahilci bai sani ba malai ke cewa liman bihi ma fi dini ta ta masaku amma ga wanda yake koyi da su yake riko da wannan abubuwan guda biyu a cikin addinin shi wannan fitina ce mai girma malai ke cewa haka nan wa yanwi bihi shukur haka nan ne neman ilimi yayi niyyar ya sa niyyar neman ilimin da yake yana gode ma ala ni'matil aqli wa sihhatil badani ya ringa gode ma Allah akan ni'ima ta hankali da yawa ta zama dole daga cikin masu hankali ya zo ya zamana a gaya mishi ya fahimci abin da aka faɗi har ya gane shi ma ya koya ma wani to ya gode ma wannan ni'imar da Allah ya mishi sannan kuma wa sihhatil badani sannan ya gode ma ni'ima da Allah ya mishi ta lahiyar jiki yanzu akwai wanda Allah subhanahu wataala ya musu komi amma ya ana su lahiya da abin da ka sani suna da amma lahiya ce Allah ya amshi to amma yau a ce mutum yana da lahiyar shi ya taso daga inda yake ya zo a karanta mashi hallo gobe hallo jibi kullum yana zuwa yana zarwa to wannan sai gode ma ai gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan to da kamala yace mutum ya sa niyyar wannan godiyar a cikin neman ilimin shi da yake mala yace wala yanwi bihi kada yi neman ilimi iqbalan nas alai kawai dan a zo wajen shi dan mutane su zo kawai dan a zo a kewaye shi gaba da gaba in ya sa wannan to kuma duka shi ma an sayi a banza manzo Allah yake cewa duk wanda ya nemi ilimi man ta'allama al-ilma liyumari bihi sufaha a liyumari bihi ulama wa yujari bihi sufaha fa kada halaka au kama qala a wata riwaya yake cewa duk wanda ya nemi ilimi kawai dan yayi jayayya da malamai kawai zo ya kawanta wasu wata mas'ala ya rike ta kawai ji ayi taukici da shi ya ce zo ayi muqabala ka gani ko kuma kawai dan yaje ya ringa ya ringa ya ringa gora ma jahilai kawai ya ringa gora ya ce kai jahilan maza ku je ku ba ku je ku ba kanku aiki to kaga wannan kuma ya halaka to da haka shine kan mutum ne kuma wannan ka dauka zaka dan yanda zaka san menene abin da zai tsorata ka a wannan abin shine hadisin Abi Hurairah wanda yake nuna cewa waɗanda za a fara ima hisabi ran tashi alkiyama na hauko malami na biyu mujahidi ko na ukun wane ne wanda ya ciyar mai kuɗi to kaga shi wanda ya wanda ya karatu makaranci qur'ani da malami wanda ya tsaya ba da ilimi ya an kira shi sai an zo an tambaye shi me kai ya ce hawa sai Allah ya na karanta qur'ani qur'ani nan gaba ki da na ce shi nayi tilawa nayi komi nayi komi kuma nayi koyar ilimin ma nayi na bada sai Allah ce ai kai ne dan a ce kai kuma an faɗi kayi dan a ce kayi kuma a can an haɗi to sakamakon ka kenan da ka dan ba abin da zaka samu to kaga wannan ba karamin abu bane kuma da yace wala yanwi bihi iqbalan nas kai ya nemi ilimi kawai dan mutane su zo wajen shi dan a fuskanto shi a zo mala yace wala tijlaba huqamud dunya ko kuma kawai dan tara abun duniya ya amfani da ilimin shi kawai kawai dan a zo a kewaye shi da masu kudi da wane ne ita cewa a kawo kaza a ka kaza wa karamata inda sunan ko kuma dai ya samu matsayi wajen wajen wajen sarki ko wajen shugaban kasa ko wajen wani gwamna wa gairi ko wanda ya kama da wannan kawai abin da zai kawai nemi ilimi fi sabilillah saboda Allah dan saboda kanshi da kuma wanda bukata ta sa malika cewa qala muhammad ibn al-hasan muhammad ibn al-hasan sai daga cikin almajiran abu abu hanifa yake cewa law kana an-nasu kulluhum abidi la'atab la'atabtuhum wa tabarra'tu min wala'ihim yake cewa kai da a ce duka mutane bayina ne kowa ya zama to bawana to da duka suna yanta su da ma bayan na yanta su ma da na kubuta daga alwalancin su da kawai in ce ku je ku ne ku je kun zama ƴaƴa sannan ku ba kanku alwalanci idan an zo ana son wani abu naku ba sai an zo an ganni ba bayan na yanta ku ku je ku yace saboda mene yace wa zalika li anna man wajada lazzata al-ilmi wal amali bihi qalla ma yaghru fi ma 'inda an-nas yace saboda kaga wanda ya samu daɗin ilimi da kuma aiki da wannan ilimin to kaɗan ne ma da wahala zaka same shi kuma yana faɗan wani abu da yake wajen mutane kisa wannan baka same shi sai a rayuwar magabata rayuwar magabata bu su yarda ba wai dan kana dan kai wani almajirin su ne su dora maka yau shi yasa daga tsaye daga cikin malamai na qurra da ake ba da tarihi shi imamu hamza imamu shaɗibi da ake cewa da yake cewa wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil qur'ani murattila malamai suka ce abin da yasa yace mishi mutawarri' kissa shi ake bada yace wani lokaci ne ya gulago ya kashi kan hanyar wani gari yana neman ruwa a bashi sai tambayi wani ya tambayi yana tambaya a bashi ruwa to he wani ya zo ya tambayi ruwa ce yace ba ni ruwa da Allah in sha in ya Allah in yi kaza da sauransu kawai dai gashi masu yace malam kai ne kenan sai ce ka san ne yace ai ni ne almajirin ka wane wane wane a shekara kaza na yi karatu na yi karatu a wurinka sai ce fushi ke na yau ruwan ka banna su yayi gaba yace saboda yace in yace ka in je in amshi wannan ruwan kamar in dauka kuma kamar na biya ka biya ne ya na koya maka wato kuma ka biya ne kamar kai kai ya amshi sakamakon shi kamar ya koya maka wato kuma ya biya shi akan sakamakon da ya mishi yace saboda haka ne kawai amsa to shi yasa aka ce Imam Shafi'i ya sifanta shi da mutawarri saboda tsanani to haka zaka samu ko malamai shi yasa zaka samu hatta mas'alar cewa a amshi akwai ga koyi Qur'ani a bawa kuɗi kun samu ai mas'ala ce wanda tana nan a wajen malamai akwai duk da akwai sabani akwai sabani akwai hadisi amma da ya zo shi hadisin Abu Hurairah ne ina ji ko Imam Malik ya kawo shi a haƙƙo da yake cewa lafazin hadisin da yake cewa mafi ficin abin da ya yi a bada lada a kai shi ne littafin Allah ka biya a baka lada shi ne littafin Allah to waɗanda suka ce akan cewa eh a amshi lada akan wannan hadisin amma akwai wanda suka togace daga cikin malamai suka ga bai halitta ba a amshi lada in ka zo ma ba sa koya mun ga kuɗi zaka wasu sa koya maka ba amma ko a malaman hadisi akwai haka akwai wanda su bisa amsa kuɗi amma akwai wanda shi in ka zo ma in baka bashi kudi da koya maka ma hadisi shi ne shi ne nu'aym nu'aym wannan nu'aym ibn bukay ibnu da kai shi in ka zo umma ka bashi kuɗi ya koya maka sai ma ka bashi kuɗi su fara to da haka kaga mas'ala ce mas'ala ce wadda take sananne a wajen malamai to amma ba wai amsa kuɗin ba shine laifi kamar ka amsa da wata manufa in akwai bukata ba laifi bane yanzu wanda ya zama to kawai shi ya ban komi ba abin da yake sai karan kasuwa to kuma shi yana bukata shi ta yau da kullum yana da ita to shi wa zai mushi wannan abu kaga wannan dole ne a wannan keshi da haka to shi yake cewa malamin wanda yake cewa kaga wanda ya samu dadin ilimi wanda ya san abin da yake to shi kaɗan ne ma zai yi kwaɗe wani a wani abu a wajen mutane malai yake cewa an shagana shekul imam al'ajallu ustaz kiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifa wannan malamin ya taɓi waka imla'i ne ga Abi Hanifa ya ima Abi Hanifa yana mashi imla'i yana ɗauka yake cewa ai musan imla'i ko kai shifta akwai shifta kenan mun faɗi a shi da larabci shifta shine dikte malam likita shine dikte yana waɗi mishi yana rubutawa yake cewa man talaba al-ilma lil ma'ad فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد yake cewa kaga duk wanda ya nemi ilimi dan lahira to faza bi fadlin ya rabauta da wata fadla min rashad daga ubangiji subhanahu wataala ya rabauta da fadla yace amma kaga fa ya la khusrana ya tabe wal dalibihi wanda ya nemi ilimi lilaili fadlin min al'ibadi dan kawai ya samu wata fadala a wajen bayi to wannan ya taɓewa shi kai mamakin taɓewa shi malam yake cewa Allahumma malam zai zo ya ji gaciya malam Yusuf malam so yake ya sama muku yi manufa ya sama muku kai akwai ya sama muku mahuta kai je ya matse muku kasa samun wannan inda za ku yace Allahumma sai dai illa idza talaba al-jaha لأمر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإزاز وإزاز الدين لا لنفسه وهواه ما لا يتي كوي سي دي ان متين زي نيمي دوكاكا تي كو درجه تا علمي لأهل الأمر بالمعروف كو دن يي umarni da aikin kirki yayi umarni ya haye hani da abun muna kawai dan yayi wa'azi dan ya zama to mai wa'azi wa tanfiz al-haqq ai shine jaha shine daukaka duniya ba daukaka ko kuma wani da ake cewa dan ya samu wani abu na duniya ko wani matsayi sai dai dan yana malai ce sun illa illa idan da balja sai dai in ya nemi matsayin ne gulgudan yanda zai yi umarni da aikin kirki ya yi hani da mummuna wa tanfizal haqq dan kuma ya zartas da gaskiya wa izazi dinan kuma daukaka addini la yi nafsi ba dan kanshi ba a kawai samu daukaka saboda addini saboda in aka taba addini ya mutu ya yi magana ba dan shi ya jinyo ma kanshi matsayi ba a kawai dan ya dan ya dan ya dan ya yake cewa dan ya darjanta addini shine kamar Umar Umar dan Kaddaf aka ce ya ga wani sahabi yana tahiya ko yana tahiya kawai sabolo sabolo sabolo ce mushi kai shi ta ga tahiyar ka kace kaka sa a rena addini an kana tahiyar wannan daga an kana tahiyar ce to musulmi ba ka za su ga gwaji ne ba addinin nasu ba gwaji ne yace ka ringa tahiya kana izza kana nuna izzar musulunci shine wani lokaci aka ce ya zo shiga ya zo shiga baitul maqdis da aka bude shi da yaki to ya zo tunda sun kamo hanya daga madina ne zuwa sham ga kura ga wani sai aka ce to ai ya abin mu da suka ko kadan wanke jiki a dauko wasu dan kaya masu kyau ka sa saboda ka arena ka ka shiga sai yake cewa ai nahnu qaumun azilla ba azna Allah bi hada din وما هو تبين العزة من دونه أذلنا الله أو كما قال yake cewa ai da mu mutane ne wanda ba kowa ba sai Allah ya dauka mu wannan addini to ko da yaushe muka nemi dauka ba ta hanyar wannan addinin ba to karshe Allah zai kasantar da mu ma'ana kawai gura a bar shi a shiga a ganshin a hakan ya bayyana izzar ta musulunci amma aka ce kawai wai ya sa wasu kaya za a gane shi ko dan me kaga wannan ba izzar musulunci izzar kayan nashi ne aka gane to amma ka ga yadda musulunci ya dauka kuma an ka zo ka wanda shugaban nasu za shi ma kashi bai damu da kashi sai ka iya ka rikice ka ce to wannan wani irin addini ne shi ne aka ce lokacin da dan aikin dan aikin hilkal ko ko kisra da ya ko da aka kisra da yazo shi madina yana neman a gwada musu sarkin mu'mini to ya gwada musu can kuma su a shawade yana bauchi yake ce kai ni amirul mu'minin nake so a gwada mu shugaban mu'minin wannan wanda suka yi suna yaƙi mu nake so in gani ce shi dai ne wannan ya ce wai a ga daga nan ne wannan rundunar suka wuce da suka yi suka yage mu sai da haka abun ba daga kaya ba yake izza ce da rai to da haka mala yace sai dai in ya nemi wannan addinin dan ya ɗaukaka addini da in ya nemi wannan matsayin dan ya ɗaukaka addini ba dan kanshi ba ba dan son zuciya shi shine la li nafsihi wa hawahu ba dan kanshi ba kuma ba dan son zuciya ba ma da ce to fa yujuzu zalika bi qadari ma yuqimu bil amr bil ma'ruf to hakan ya halitta gwalgwadon yadda zai tsida umarni da aikin kirki da kuma hani da mummuna gwalgwadon kawai yadda daga an daga dan an taba ne kawai zai huto a cikin hikima da usulubi ya bayyana matsayin addini ya ba addini kariya mala yace wa yanbaghi da dalil ilmi sannan kuma ya kamata da mai neman ilimi an yufakkira fi zalika yayi tunani akan haka mala yace fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin kathir yasan cewa ma yana neman ilimin wannan wada lokaci yana ba da ƙoƙari mai yawa yanzu ka ɗauka in ka ɗauka tun yaushe muka zauna a nan awa wajen uku misali a kaɗan ma ka ɗauka tun bayan magariba har ƙarfe goma to yanzu duka wannan ɓata lokacin da muka yi wasu suna jin yunwa wani yana jin bauchi wani ma ya gaji da zama wani ma bauchi gyangyaɗi yake to duka wannan makabar yadda a banza ka ga ya asara ne shi ne ma da to an yi fakke mutum ya yi tunani ko san cewa fa wannan ilimin ma ya nemi shi bijudin kasirin fa sai da ya kokari da gaske ya ba da lokacin shi da haka fala ya surifu ila duniya al-haqirat al-qalilat al-faniya da haka ma da ce kai ya juya wannan ilimin nashi zuwa duniya al-haqira walaqantacciya al-qalila kuma kadan alfaniya mai karewa kawai duk abin da ka sani kawai duniyar wannan mai karewa duniyar ma da Allah manzo Allah ya ce Allah ya la'ance ta ya da abu sa zargi hadisin da yazo hadisi ne hasan manzo Allah ke cewa ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun duniyar ma la'antacciya ce abin da yake ciki ma Allah ce sai manzo Allah ce kawai sai ambatan Allah da abin da ya tashi da ambatan Allah sai kuma mai neman ilimi sai malami to kaga wannan duniya ba ta ba a wannan kuma da yake cewa hiya duniya ma laysa waqa yake cewa hiya duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha aqallu min al-qalil a a hiya duniya aqallu min al-qalil ko anan kuma suka ce qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu ad-dunya a wannan wannan baiti ne musamman ko ka shiga sharhi ne bai kama ka baitin wannan abu a wannan yanka a kasa ne
ya kashi ko a ya kawo ya kawo ni magana to kawanto mana muji anaka ittaqu dunya fa wallazi nafsi nafsi muhammad sallallahu alaihi wasallam innaha laminin
min aha to wannan hadisin ne musamman ingancin shi yake cewa manzo Allah ya ce ka ji tsoron duniya saboda ita duniya aha wani ko
fawallazi ala asga wala askhau ita duniya ita ce mafi sihiri daga harutu da maru ma'ana ka yi tsoron duniya saboda duniya tana siyantar da mutane ta juya hankalin mutum yanzu kawai yanzu ka dawo ko duk abin da kake da duniya za ka duk abin da kake da duniya musamman ka samu ana tsora ka ana daga ka ana dauka ka ana kaza kai kuma kana kana jin daɗi kana hakan barewa to yanzu za a kai ka barewa yake cewa hiya duniya aqallu min al shi yasa wallahi malam kaga da tsawa ba Allah ba shi lafiya wannan namuzaji ne hai wajen koya kyakkyawan ɗabi'u da kaskantar da kai da kuma ni za a ce kamar yin abu dan Allah shi ka ambace shi dokta ma baya so kuma in aka zo za a yi muhadama ko wani abu yayi ta'arifin kan ayi tabiyar da bai ma baka damar ka ka ce wani yayi kaza kaza kaza yayi kaza ya wuce wuce a'a kawai zai tarihi kawai kan shi yake ce mu kawai almutakallim baba ibrahim min jamhuriyar cameroon ya haza ya fi to shi kenan abin ya wadata kawai eh to shi kuma yawa magana ilimi ba ke dauka in yace zai ci abinci da ilimi shi a bayyana shi waye ga sashi ilimi ne a kai irin na sai ibn hazm duk inda zai da kayan shi ke zuwa duk wasu marawaitan hadisi na duniya malam mahmud yanzu a nan ana da wannan zai ga kawo maka tarihin su da lokacin da suka mutu da shekara da waye da isosin da komi ba ta kada ba komi awa uku zai sha ya duk fasalin da zai shiga babu ba ta kada a kanshi yan baccalaureate yan magister yan doctora shi yasa jami'a duk mutumin da ga jami'a ta ma wannan ba kawai mutum bane sai da ta hudda shi karshe ma na aji a neman shi la yau jigo na'am kuma shi malam malam gaskiya da kuma ba Allah kara musu lafiya shi yasa sahabai da shi yasa dalibai da suke cewa sahabiyun ta akhara zamanu shi yasa sahabiyun ta akhara zamanu wani sahabi ne wanda kawai shi ana cewa wai sahabi ne amma lokacin shi lokacin shi ya je kin yasa karshen zamani saboda tabi'u masu kyau malaki cewa hiya duniya qallu min al-qalili wa ashiqu wa adallu min al-dalili malaki cewa ita duniya ita ce dai duniyar aqallu min al-qalili ita ce kadan in daga duk wani abu kadan duk wani abu da kasan kadan ne to duniya ta yi zama kadan shi yasa ma aka ambace ta al-ajila mai kyau gawa yanzu za ta wuta kuci kiman shine manzo Allah ma ya fi bada misalin ta yace ya ce ma ana fi duniya illa ka zakibin istazalla ta ta shajara au kama kala ni ba komai bane a wannan duniya sai kamar mutumin da dan bulago ne ya zo wuce yanzu misali kawai a ce ba ko ne ya zo kawai zai tsaye yani to hanya ta kasu kawai bis gobe za su wuce da shi ya kwanta wani bautin kirki ma yayi wani ma bai bauci ba shi ne daga cikin kisoshi isra'iliya da ake badawa ake bada kisar annabi lut mutanen annabi annabi lut ne yana ko ko annabi hud ne annabi hud ne bi alayhi salam kusa ce isra'iliya amma aka ce wata mata ta kawo musu kukan ɗanta a yi afuwan ita kawai in ta aihu iyanta kawai suna mutuwa sai nuhu ya tambaye yahudu ya tambaye to ke iyan naki shekara nawa sai ta ce kawai ta kai shekara ɗari biyu ɗari uku kawai mutuwa shekara ɗari biyu ɗari uku sun mutu sai ya ce to ki shirya akwai wasu mutane da za su so su duka ma shekaru su su wuce shekara sattin saba'in ɗari ma da gaske kawai sai suke cewa to ai ni wannan in na zo a cikinsu ko gida ba na gina ba biyu kuma a daga gane su cikin zai so sai shi sa to mu shekarun nan ba yawa ba ne amma kuma za a gaye abubuwa da daga a gida a yi shekara ashirin ana gina gida kuma an zo ba a shekara ashirin a ba a shekara mala ce to ita duniya ita ce mafi kaɗan daga duk wani abu da ka sani kaɗan duk wani abu da ka sani kaɗan duniya za shi zama kaɗan sannan wa ashiquwa azallu min al-dalil da gen duniya mai son duniya sannan kuma shi ne mafi kaskanta daga dukkan wani kaskantacce duk wanda za ka kawai shi san duniya ne akan shi ai an ce hubbun duniya za a sa kulli khadiyatin ko san duniya shi ne tushen duk wani kuskure na duniya malaki cewa ita duniya ko tusimmu bi sirriha qauman wa tu'mi fa hum mutahayyiruna bila dalili ita duniya ta sihir ta kace da akon ta kun ta tsauman wasu mutane bisiriya da sihirinta sannan kuma wa tu'mi qauman hakanan ta kuma ta wasu mutane bisiriya dai da sihirinta malai ce ga sunan fahum mutahayyiruna suna abun imaucewa bila dalili ba tare da jagora ba sun imauce mutum ya ma rasa ina zai je ina zai kama yau yana can gobe yana can to duka wannan yana daga cikin ruɗi na duniya muna iya kare shi ko fasalin ko yana da yawa ya isa ko mu dakata so in yi mutaya ne insha Allah wanda ala abinda mu daidai Allah ya ba mu lada wannan fi su Allah ta'ala ya hukunta mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma mu sha iska mu kai mutashi na ce ko wago ko yau shi za ka yi wani yanzu kenan malam yaushe za a yi rasu rabban malam mahmud an yanzu nan ba a ba a ba yaushe yi ba kana muraja da shi a malam